أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu da waɗanda muke tare da su a nan cikin gidan TV na Bonferai, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu damar haɗuwa da ku a wannan wurin. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma, a jiya wato mun tsaya akan aya ta ɗari wato da ashirin da shida zuwa aya ta ɗari da ashirin da bakwai a cikin suratul araf a shafi na ɗari da sittin da biyar a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya آمين.
alaramma Allah ya ce wa qala al mala'u min qaumi fir'aun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala al mala'u min qaumi fir'aun ashraful qaum su ake kira al mala masu daraja daga cikin mutanen fir'auna makarrabansa kenan waɗanda ake kullawa ake warwarewa tare da su sune ashraful qaum kenan min qaumi fir'auna da daga cikin mutanen fir'auna suka ce atazaru Musa shin yanzu zaka bar annabi Musa atazaru tambaya ce suke yi amma tambaya ce ta bada mummunan shawara don tunzurar da fir'auna domin nan ba suna tambayar fir'auna ba atazaru Musa don wai a'a a'a ba tambaya suka ba don fir'auna ba ya jahilci abin da annabi Musa yake gudanarwa ba na as-su'alu huna lit-tahriyut shine wato dan kwadaitar da mutum ka motsar da shi ko littambihi dan ka faɗakar da mutum cewa al'amarin nan da kake yi marikonsa kai niyar tashi yana yi wa yanzu babban al'amari shi yasa suka yi wannan tambaya a tazaru musa shin za ka bar musa wanga fi'ili wato na abin nan ya zo a siga ta mudari'i a cikin yaren larabci da kuma siga ta fi'ili amri amma bayan su bai zo da wani abu ba bai da maji Au, wazara ne ya kamata a ce amma yau zaru a tazaru kaga fi'ili mudari'i na an gane ko fi'ilin shi kuma amri zarni zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda amma bayan fi'ilin shi mudari'i da fi'ilin shi amri bai da masdar bai da fi'ili madi bai da sauran wasu abubuwa mushtaqqat to kaga wanda bai san larabci ba idan aka tashi jarraba shi sai a ce a dauko wannan fi'ilin sai a ce ka mun ismul fa'il dashi kana kawowa an san babu shi a larabci kiran kayi kuskure a tazaru Musa in ji masu ba da shawara sun ka ce za ka bar Musa wa ƙaumahu da mutanensa li yufsidu fil ardi don su yi banna a bayan ƙasa kaga masu tauhidi aka ce banna ce suke yi bayan ƙasa don haka ba mamaki a yanzu irin yadda media ta kasashen turawa take bacin musulmi da kasashen musulmai ba abin mamaki bane a ce muna yin banna mu a cikin kasashen mu ake muna banna kuma ana ce muna mu ne masu yin banna daga ina muka yi banna kai da ba ai ma banna a ƙasar ka ba waɗanda ma suka yi ma ɓanna a ƙasar ka kai na kan je kai yaƙi ƙasashen su kai yi face-face da su suka yi hijira suka zo ƙasar ka to me ya zancen kuma an yi ɓanna a tazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ard don su yi ɓanna a cikin ƙasa wa yadharaka su barka shi annabi musa ya barka kenan kai fir'auna wa alihataka da ab- da ababen bautarka domin mun ce shi fir'auna qira'ata ibnu abbas duk da ke qira'a ce ba ta cikin qira'atul ashra al kubra an gane al mutawatira wa ilahataka kenan wa yadharaka wa ilahataka musa ya barka kuma ya bar bauta maka ko kuma nan wagga qira'a wa alihataka kuma ya barka ya bar allolinka don fir'auna yana da alloli kuma shi ma Allah ne sai zama to abin shirmi yayi yawa shi fir'auna Allah kuma shi na da alloli eh kada abin ya zan dan hargitsi shi yasa wa man yudlilillahu fama lahu min had to wace amsa fir'auna ya basu qala sai fir'auna ya ce da su sanuqattilu abna'ahum mun kace imamu nafi' da shi da imamu abu ja'far da imamu ibnu kathir sun karanta sanaqtulu abna'ahum za mu kashe ƴaƴansu sanuqattilu abna'ahum za mu karkashe ƴaƴansu idan an ce qatalahum ya kashe su qattalahum yayi musu kashi wato irin na gilla yayi fata-fata da su ina fata an fahimce ni fir'aun ya ce to yanzu abinda zamu dauka sanu qattilu abna'ahum zamu kashe ƴaƴansu maza wa nastahyi nisa'ahum sannan zamu bar ƴaƴansu mata a raye domin ba ana nufin fir'auna yana rayar da mutane ba bai da wannan iko wa inna fawqahum qahirun fir'aun ya ce wa inna mu fawqahum saman su nan yana iya daukar wato inna fir'auna yayi magana ne da shi da ƴan majalisarsa da al'ummar sa kenan wa inna mu ko kuma uslubi na irin na mutumin da ya sha giya ta girma ka san in girman kai fara kama mutum sai ka ji na cewa mu mu mu alhali yana shi kadai min babu tawadu malamai mutum suke cewa kamar mutum na iya cewa mu a cikin bahasi na ilimi saboda ka nuna cewa wannan ilimin ba kai kadai bane tare da sauran mutane kuka yi aiki waɗansu malamai suka ce ka ce ana kawai to waɗansu malamai suka ce a'a inda ana buƙatar a yi munakasha da kai a tambaye ka ka ce ana don kai kai yarda da wannan abu inda kuma zama to ba sai an tambaye ka ba kana iya cewa mu tun da bahasin akwai waɗanda sun ka taimaka maka shi yasa akwai rigima ta ka wannan inna ana da nahnu ɗin nan har cikin adab al'alami al-faransi al'alami wato literature ta duniya an yi littattafai kan a ce in mai rubutu zai ce shi muwa ko ko zai ce nu sun yi ta rubuce-rubuce kan wannan saboda mi saboda in su turawan faransa karshe sun dauki kawai ka ce ana saboda za a yi maka hukunci ne akan abin da ka rubuta sauran manyan manyan marubuta na duniya sun dauki ka ce nu saboda abin ba kai kaɗai shafa ba to matsalolin da akwai bayani mai yawa cikin su na dai in kawo bayani na almuhimmu dai inna fir'auna in dai ya girma makan sana cewa inna musu fir'auna mai masu girman banza kenan fauqahum muna samun su qahiruna muna masu iko an gane ko ko kuma wa inna mu tare da sojojinsa da yan majalisarsa da masu taimaka masa mu fauqahum saman su qahiruna muna masu iko akan su to jiya sai muka dan tabo ad-dawlal fir'auliyya amma muka yi alkawali cewa za mu dan tabo akan as-siyasatul alamiyya siyasa ta gudanar da tafiyar da al'amurra nan lokaci muna halinsa za mu dan tsakaro su a gurguje na farko muka ce kalima ta siyasa ba faransai bane ba ingilishi bane ba turanci bane larabci ne kadiba duk cikin kamus dictionnaire na larabci babi na sinun da wawun da sinun sawasa nan zaka samu shi to ya zaka iske shi sasa yasusu siyasatan idza dabbara al-amra wa adarahu shine idan ka tafiyar da al'amari kuma muka ce ya zo cikin hadisi na Abu Huraira yana cikin Sahihul Bukhari na cikin Sahih Muslim kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar bani Isra'ila wanda ya kasance yana jagoranta su yana tafiyar da al'amuran su tasusuhum al-anbiya wa annabawa kullama halaka nabi duk lokacin da wani annabi ya halaka ya mutu kenan khalafahu nabiyyun akhar wani annabi zai zo ya mai bayan sa kenan kalima ta siyasa tana nufin wato jagoranci da tafiyar da al'amura amma abin da ya kamata mu gane ba duk siyasa bace a sharri domin tafiyar da al'amurra yana yiwa ya zamanto akan tsari na adalci kamar tafiyar da al'amurra irin na annabawa ko ya zamanto na zalunci to amma kawai sai an ka dauki da an ce siyasa kawai kalma ce ta sharri saboda mi saboda mafi yawancin wurin da ake amfani da ita wajen fage ne da sharri na ɗai kenan na biyu kuma abin da ya kamata mu gane akan tafiya ta siyasa ba ta ba ta keɓanta bane akan tafiyar da wato jagorancin ƙasa a'a akwai siyasa ta tafiyar da gidanka akwai siyasa ta tafiyar da al'amuranka na kasuwanci akwai siyasa ta, ta mu'amala tsakaninka da makwabta akwai siyasa ta mu'amala tsakaninka da munafukai akwai siyasa ta mu'amala tsakaninka da makiya kowa akwai da kake siyasa tafiyar da al'amura da shi to shi yasa waɗansu suna tunanin kamar waɗansu abubuwa da suke faruwa a yanzu kamar yanzu ne suke faruwa shi yasa nake son ƴan uwa a- da zan samu iko da zan bayyana nau'i nau'i na siyasa kusan guda 80 ko 80 zuwa 100 da ake tafiyar da al'amura akan su amma lokaci ba zai bada dama ba zan dan bada waɗansu daga cikin su na farko akwai abin da ake kira siyasatu farriq tasud siyasa ta ka raba kan mutane dan ka tafi tare ka- ka- kai jagorance su nan turawa kwanakin nan sai ka ji an ce maka divise pour ranye ko divise pour mieux ranye ka raba hankulan mutane dan saboda ka tafiyar da su sai a ce ka ai turawan faransa ko ko turawa suka kawo ta wai ga maka cikin qur'ani akwai wannan na'am Allah subhanahu wata'ala ce inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi girman kai a bayan ƙasa wa ja'ala ahlaha shiya'an ya mai da mutanen wannan ƙasa shiya'an jama'a jama'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunanar da wata jama'a daga cikin su to menene ba fir'auna yayi wannan ba fir'auna yayi wannan to me zaka zaka ce divize furmu ranye wata siyasa ce wata yau na an ka fara ta daga ina ka samu wannan kai kuma abu na biyu akwai siyasa wadda ake cima as-saitara alal jamhur duk mutumin da bai adalci abin da yake so da mutane su yarda da shi amma kuma zai yi kokari ya san hanyoyin da zai bi ya yi wasa da hankalin mutane shi yasa fir'auna da ya samu barazana ga mulkinsa sai ya ce wannan inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha kaga yana son yana nufin za a fitar da mutane daga cikin kasar su kenan yanzu turai yanzu duk yadda za ka yi da baturi ƙara ka taba addinin sa da ka taba kasar sa su patriotism shine abu na ƙarshe a wajen su shi yasa da ka taba kasar bature kun kare da kai da shi yafi son kasar sa da Allah da addini da komai to wannan shine usulubin da za a amfani da shi shi yasa duk mutumin da yake ce a to ku ha kasar kota ake son ayi ba alhali idan aka bibiya shi fir'auna mulki shi ne kawai yake son ya kare za ka ga mutum yayi kokari ya yaudari kasar sa shekara da shekaru amma da matsala ta taso sai ya ce ma yan kasa ku ku taho ku ba da kanku shi ba zai ba da kai ne don kariyar kasa ba amma kuma shi lokacin da banna ta taso shi shi abin nan in cin daɗi na shi na gaba amma in wahala ta taho kuma sai ya turo ɗansu gaba ka ji matsalar da ake fama da ita don haka bayo da aka fara ba siyasa ta gaba sai siyasa ta wato abin da ake cewa eh, ramatni bida'iha wan sallat shine ramatni bida'iha wata mace ta tana ɗauki da wani ciwo to wannan matar idan aka ce wance kina da ciwo kaza sai ta ce a'a wani shine yake da ciwo kaza na fata an fahimce ni ko ko da ta hadu da kai ta ce kai mai ciwo kaza saboda kan ma ka taba ta da wannan ciwon shine laraba sai suka dauki wannan suka maida shi masal ramatni bida'iha ta jefe ni da ciwon ta wan sallat ta gudu ta sulale inji kanawa shine wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun in an ce ma munafiqai da wasu aiki irin na munafinci la tufsidu fil ardi ku daina banna bayan kasa qalu sai su ce innama nahnu muslihun ai mu duk abin da muka yi mu na ma an masu muka gyara mutumin da yake barna a bayan ƙasa yanzu dibi irin abin da turawa suke ma kasashen mutane amma dibi kullum suna cewa mu ne muke yan ta'adda ba mu ke yin makamai ba ba mu ke raba makamai a cikin ƙauyuka ba ba mu muka hana ma mutane ba dukiyoyinsu da arzikinsu na kasashen su ba mu muke creating rebellion ba amma kullum ana ce muna mu ne mabannatan su ne masu gaskiya inna ma nahnu muslihun ba yau an ka fara da wannan ba da haka maskela reality ake kiran shi wannan ba yau da aka fara shi ba sannan kuma daga cikin siyasoshin da ake yin amfani da su akwai jawwa' kalbaka yatba'aka ka bar karenka da yunwa dan ya bika wanda shine system kin da yanzu ake tafiya da shi dama yanzu eh, yan siyasan mu sun gade wannan ne daga turawan yamma su turawa abinda suka fahimta afirka dole a barta cikin wahala saboda kullun a samu damar da za a rinka tsatsa arzikinta to shi ake cewa dawwa kalbaka yatba'aka in ji larabawa ka bar kare da yunwa don ya bi ka suna ganin in muka koshi muka samu ilimi to wurin da ake tsatsa arziki da kasashen da ake yi ma mulkin mallaka ta salo daban-daban da kasashen da ake kokarin hana su su ci gaba ta hanyar arzikinsu ya zama to hatta da dukiyar da suke amfani da ita su suke musu to in ba an bar mu da yunwa ba kullum a yi muna furuji kullum a yi muna kaza a taimaka muna da magani a ce muna matsiyata kuma an ce reserve na arzikin duniya gaba ɗaya afirka shi kuma mu ne hatta da magani sai an taimaka muna da shi kuma an ce muna matsiyata amma wanda bai da arziki ko guda a ƙarƙashin ƙasar shi wannan shine mai arziki haba jama'a ina na hankalin waɗanda intellectual namu suke da sun kace sun yi karatu eh, an yi karatu an san critic ina critic take to ni ba san inda wannan critic ta tafi ba to jawwa kalbaka yatbaka wannan misali ne kawai nake baku sai haqqul quwwa siyasatu haqqul quwwa shine suke ce ma loi de jungle jungle kalma ce ta english bruce take mishi ko foray loi de jungle shine ku mai karfi yayi abin da ya ga dama wanda shine yanzu siyasar da ake tafiya akan ta haqqul quwwa kenan haƙƙi ne dan ina da karfi ƙarhin tunani saboda na fahimci ƙasashe masu rauni ba su fahimci komai suka tafiya duniya ba ƙauyawa can suna can suna noma da sun cika rumbunsu da abinci babu ransu da abin da duniya take ciki ina fata an fice ni mai yawancin al'ummomin ƙasa ba su san abin da duniya take ciki ba shi yasa sai a yi amfani da wannan sai a mallaki waɗannan ƙasashen a mallake su ƙarfin su ya ba su dama su zaka cikin ƙasashen mu su zamna ƙarfin tunanin su ya ba su dama su za su yin kafafen yaɗa labarai don su yi saitin hankalin mu karfin su ya ba su damar su za su yi muna dukiya kowa na can na maka ne kuɗi yana da izini amma mu mu isa ba karfin su ya ba su dole da yaran su za mu aiki ba mu isa mu gwamaya da wani ba karfin su ya ba su damar duk abin da suke so shi za su yi a kasashen mu wannan abin duka yana buƙatar lokaci wayewa al'umma yana tafi da mutane da yawa babu mai waji film mai certificate yana edman director yanzu mai doctora ma ba wani abu da ba a Niger suna nan da yawa wallahi ku sani yau da gobe canjin nan na rantse da girman Allah da ya halicce ni ko an ki ko an so wallahi sai ya tafi billahi alladhi la ilaha illa huwa zalunci bai dore ba dan fir'auna yayi duk abin da ya sai da kai karshe dan haka ku sani wannan bata makan ku lokaci ne kuke yi kuma takardun da ake ta rubutawa ko an kone su ko ba kone ba suna can wajen Allah rubuce dan haka ku daina ba kan ku wahala Allah ya kyauta na ƙarshe sai siyasatu tanhiyatul uqul siyasa bugar da hankula shi ta shi ta kitma tanhiya tanhiya daga naha ne da ha karami shine wato mai da hankali geri waɗansu suna kiran ta siyasatu tala'ubil uqul wasa da hankulan mutane kowa kuma shi da amfani da wannan kaga ƙasar Iran ita ake ganin ƙasar da tafi kowace tala'ubil uqul duk in an kai zabe sai a yi zanga zanga a yi zanga zanga sai turawa su ga kamar ƙasar za ta ƙare biyu sai a zubo ma 'yan adawa kuɗi ka gane ko saboda mi saboda a ci gaba da fatawa da miliyarori sun shiga sai giddi la revolution mufti sai ya tuhi ce to yanzu kowa shi tashi koma gida sai a ce ne giddi la revolution ya yi magana ce kowa shi ta zuwa gida sai a kai shi kenan to shi yasa turawa suka gane cewa waɗannan mutane iska babu sake zuba musu kuɗi tala'ubul uqul kenan haka tala'ubul uqul masu masu duk mutane kuma wannan ba wai ce gwamnati ba tala'ubul uqul musamman a cikin fagen investigation da police da abinka suna da wannan tsari za a sai a tura wasu wani mutum wanda ba a so cikin kasa sai a kashe shi in an ka kashe shi sai a hito sai a ce to yanzu za a sa a yi investigation wannan ekip da ta kashe wannan mutumin ita za a tura ta je ta yi binciken wanda ya kashe shi sai shekara goma ta kare su yadda takardu a ce kai har yanzu daidai na sun yale sun kare tala'ubul uqul kenan na fata an fahimce ni shi na turawa suke amfani yanzu duk gwamnatin da yake Afirka wanda yake dasawa da su to democrat ne amma da an ka ce maka an yi mai juyin mulki ko an yi mai bore sai su ce le dictator kuma zan ba da misali ka tahi kai daga cewa ba a kritiken nasaru tunda sun ce lerar amen kuma su ma tura wannan mutane na su da kansu na sun ka faɗi lokacin da blaise campaure na mulkin burkina faso kullun president de la republique suke ce mai demokrasi yake yi radda an kai bore ya so ya jure jama'a ta kiya ya gudu yana ta cote d'ivoire sun ka ce le dictateur burkinabé to ya an kai hakan ga can da demokrata kuma yanzu dictateur me yasa ba su hodi ba kai ka ce bature shi na da wayo kuku ba a kritikin shi kuku da abin da ya kare gaskiya ne siyasatu tala'ubil uqul kenan shi yasa zaka ga mutane suna wasa da hankulan mutane musamman masu kuɗi da wani zaka ga hambata da malamai suna amfani da wannan malami kawai sai ya zo da suna addini ya tsatsara wasu proje wanda ke son ya kai ga kuɗi da ya gamci kuɗi ya fara samun kuɗi sai ga da yana son karantarwa yana son wa'azi yanzu da ya kuɗi kawai da an to da wani tsari na addini sai ce kai shi yanzu wannan bai da wannan lokaci at-tala'ub bil uqul ana wasa da wannan mutane suna amfani da wannan siyasa to su ma turawa haka ne suke amfani da hankulan 'yan Afirka. Duk abin da suke so shi na suke kawo muna su ce wannan nagari na in sun ka gaji da shi sun ka ce bai da kyau kuma su ce wannan ba nagari bane. Mu ba mu iya tsaya mu gane wannan nagari ne ko ba nagari bane. Allah ya kyauta. Ala ayyati hal sai siyasa ta karshe duk da cikin tafsiri na muke shine al-ghaya tubarrirul wasila. Wannan shi da suke ce ma la fin justifie le moyen. Shine la fin karshe justifie le moyen zai ba da dama a yi aiki an gane ko da duk hanyar da ake so. wannan siyasa ce wanda 'yan siyasa na turai na da da filozofi su sun yi amfani da ita kuma yanzu nan wannan aƙida ce suke na suna tabbatarwa a cikin ƙasashenmu yanzu kaga inda za a samu kuɗi ya halatta a kashe 'yan afirka shi yasa ake rarraba makamai ɗan tawaye ya sayo gwamnati ta sayo a yaƙi a kashe mi yasa saboda za a samu kuɗi lafin justifi le moye tun da dai ƙarshe za a samu kuɗi a kashe duk wanda za a kashe za a zo a yi magani na bogi a zaka a kawo muna a samu kuɗi lafin justifi le moye mutum zai zo ya yi ƙoƙarin ya tabbatar da wata ɗabi'a wadda ba ta da kyau cikin ƙasa ta rebellion bai da kodala kamfanin turai su ba shi makamai bashi in sun bashi makamai bashi ya zaka yi kirar rebellion a yaƙi shekara ashirin ana marke radda ya kai mulki akwai arziki ƙasar shi ya biya kamfunan turai lafen justifi le moyen idan dai zaka kai ga mulki ko mutum nawa za a kashe ko mutum miliyon nawa za su halaka kai dai justifi le moyen to kaga lafen justifi le moyen shi yasa kamfunan turai da 'yan siyasar turai da masu addinin turai su ne guda uku suke nan suna aiki a cikin kasashen afirka da kamfunan turai da kasashen larabawa suna annan suna juyawa siyasar su tare da yan kaso su take ekonomi tare da addinin su take a zo a yi iglis iglis a ce mai damu cikin addinin da ba shi muke akan shi ba kuma arzikin mu gaba ɗaya ta zuwa ga waɗancan su ko jagororin mu su zama su ma magoya ba yana siyasar tattaba'iyya an koya mu yaren su duk abin da sun kace in sun kace eh mu ce eh in sun kace a'a mu ce a'a shikenan shi yasa ganin mutumin da an kai yanzu an da cikin fayi kolonizi faransai komai ma faransai na su yanzu duk abin da an na kwarai faransai na aka ce mai wa ko tana ta yi shi ko amerika su dai faransai na shi yasa shi komai in ba faransai ba bai su takalmi faransai tc faransai riga faransai wando faransai kilot faransai tele faransai to yalla hatta da ma yalla mata ta ma yalla sai ya nemo faransai kuma kowa ne ma sai ya kokari ya canza su ya samu faransai haba dan bokon faransa Allah ya kyauta almuhimmu dai wagga siyasa ce ta fir'auna da ya dauka ta tafiyar da al'umma yace sanu qattilu abna'ahum zamu kashe su zamu karkashe ƴaƴan su yanzu shine abin da turawa suke yi suna ba da makamai ana yaƙi a ƙasashen Afirka ana karkashe mu kuma ana kirkiro cututtuka su kashe mu kuma a ce za a kawo magani kuma a bamu kuma shi ma maganin ya kashe mu shine abinda suka yi wanda duk bai karanta tarihin turawa ba abinda sun kai australia da abinda turawa sun kai a ƙasar america waɗanda suka kashe lezindiyan asalin mutanen ƙasar america bai iya gane hakikanin kashe-kashen mutanen da ake yi a duniya wanda duk bai karanta tarihin kiristanci ba zamanin protestant da catholic a zamanin ƙurunin wusta tun kafin ma america ta samu kasancewa ƙasar america bai iya sanin irin yadda waɗanda mutane suke da aƙidar kashe mutane waye premier guerre mondiale waye deuxième guerre mondiale waye haddasa guerre de golf waye haddasa guerre ta afghanistan su waye suke wannan yakin har yanzu da an zo an kashe mutum guda ko biyu ku zo ku ce terrorist ga miliyarorin mutane da kun ka hallaka a duniya kun boye wannan tarihi ba ku san da labari to kashewa ta da da ta yanzu ita ce ake na ana yi da an zaka an iske iyayenmu an kashe su kowa ya san miliyoyin dubbai an afirka da aka kashe aka kwashi saura aka tai da su an hana su su aihu an kwashe masu ƙarhi sun taice sun yi aiki mata kuma an da su cikin jiragen ruwa an yi ta zina da su an kai su can an yi ta zina da su sun yi ta haihuwa ƴaƴa don mai tisaji da kaji an ce mai tisaji ta da ba ta yanzu ba tun da yanzu ƴan afirka na zuwa can to ta da bature na suwa ce a afirka ta yi zina da ita ita ce mai tisaji ke aka karkashe ƴan afirka aka ɗauki waɗancan suka je suka yi aiki a gona da noman da suka yi da gine-gine waye biya su mata aka je aka kai su suka yi bauta wancan kashi na da kenan an kashe wanda an ka kashe an sa aiki an sa travel force yanzu kuma an dawo ga sabon kashi idan ya taho a tawayen da ake kirkirawa wani ne ke kirkira wannan magungunan da ake ba yan afirka hatta da abincin da muke ci da yawa daga cikin shi ya dauke da fazon amma ba fazon bane wani lokaci mai kashewa kai tsaye shine fazon wanda yau da gobe kana ci shi na kashe ka sannan ga kashewa ma'anawiyya tsarin iliminmu da tattalin arzikinmu da komi sun yi kokari a duniya sun sa kile hatta da taimako ba su yarda a baka ba kaga wanga qatl ne ghairu mubashir sannan ga qatl ghairu mubashir an kokari an samu ku tsoron talauci kuma an hana ku ku yi amfani da arzikin kasashen ku saboda kada ku yi aure ku hayayyawa da yawa kaga nan ba a ce an kashe mutane ba amma an kashe su to dan haka waɗannan siyasoshin da turawa da waɗanda ke farfaganda da waɗanda suke ganin kamar duk ba a fahimci abin da suke yi ba ku yi hattara da kanku yan bokon afirka lokaci ruwa ne suke kare ma ɗan kada bai kare wanka ba don waɗannan abubuwan yanzu a ilmance suna nan rubuce an san su kuma duk wanda yake kare kujera shi cikin 'yan afirka ko wanda yake kare tuwon shi cikin 'yan afirka ba ƙasar shi yake kare ba al'umma ta ba duka tarihi shi na nan zai rubuta kuma waɗannan abubuwan da kuke gani wallahi ba za su tabbata ba don haka ku sha bakan ku lahiya fir'auna yace hanyar da zai bi sanuqattilu abna'ahum za mu karkashe ƴaƴansu maza saboda su ne suke iya tashi su yi bore su yi revolution kenan kuma su za su yi ilimi kenan su ceto iyayensu wa nastahi nisa'ahum za mu bar ƴaƴansu mata da rai saboda su za su yi hidima su yi bauta kuma su za a amfana da su dama kenan kaji hanyar da ya dauka dun da kato an san shi na iya hitowa shi goga da kato amma mace sai dai kuka kuma mace ana iya a kai ta ta yi bauta to shi yasa sai fir'auna ce to su matan a bar su tunda sojojin shi na bukatar mata yalla akwai wata bai huda mai kyau cikin sojojin shi wanda yana so ko ƴaƴan su su rage su aura su yi zina da su kuma ba su ɗauke su komi ba yadda an kai zina da matan Afirka a ƙasar America amma yau gashi 11% ko plus de 11% na nasu na mutanen America babba kuri saboda yawan haihuwa an ɗauke su an kai su bayu yau har sun kai 11 yau har gaba kake sun fara rika masu metis kenan sun fara rika kasa kasa America wata rana sai an samu baki kirin wanda bai da alaka da hudi ko ta wuce huska sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum yace zamu bar mata a raye wa inna fawqahum qahirun yace mu ne masu mulki shine dama tin kahon masu mulki mu ne a sama mu ke da jama'a mu ke da makamai mu ke da jami'an tsaro mu ke da abinda mai take da suna media kafafen yada labarai don haka abinda muka ga dama shi zamu yi shi ne kuma siyasar turawan daga turawan an ka ɗauko ta su ke da makaman nukiliya su suka yi aza tsarin tattalin arziki na duniya su ke da tsari na institute na duniya su ke da jami'o'in duniya su ke da teknoloji ta duniya su ke tsara yadda ma za a baka taimako in busu yarda ba ba a baka taimako su za su baka kuɗi su za su fitar da arzikinka kenan abinda muka so da kushi za mu yi shi yasa suke ce maka ma hatta da addinin ka baka iya ba akwai islamin mu sannan kuma shi ne aka ganin yanzu har da afirka ma yadda ake kwanciya da mata ba mu iya ba za a to akwai mun da ake kwanciya da mata kai jama'a rainin wayo ya yawa Allah ya kyauta qahirun nan muna da rinjaye akan su hissiyan wa ma'anawiyan wato akwai rinjaya ta ƙarhi shine kamar makamai da abin da ya kama da haka sannan akwai rinjaya ta kwakwalwa yanzu kaga turawa sun rinjaye mu ta hanyar kwakwalwa saboda dan magana ta ƙarya guda za su faɗa dun mu ɗauka mu aiki da ita kaga akwai rinjaya ta hankali da ba dan addinin musulunci ba wallahi da sun riga sun kare da kasashen mu amma waɗanda ga ba su takeici duk kasashen musulmi na saboda mu kadai na har yanzu ana son a juya mu mun kiya problem kin ko mu adda qur'ani kahin ka ce ka murƙushe musulunci a kasashen Afirka da kasashen Larabawa sai ka murƙushe musulunci a kasar ka yanzu plus de 5 million akwai musulman a kasar Faransa ku kare da su ku kashe su sannan ku to ku kashe nan nan ga kuma yanzu plus dan miliyar wisan miliyan musulmi a akwai bisa doron kasa akwai dan adam kin da ya isa ya shahi mutum miliyar guda da mutum miliyan 800 don da ya kuna da bayar cikin kai wallahi duk shirme ne kuke yi musulunci ba economy bace ba wata aqida ce ta economy ko ta siyasa ba kuɗi bane kuma balle ku kwace ba mulki bane balle a kwace shi addini ne na Allah kuma duk al'ummomin duniya suna shiga shi yasa cikin kowace ƙasa akwai musulmi kowace gwamnati akwai musulmi ƙarƙashinta kuma aƙida ce wadda aka yi don Allah in mutum ya yarda ya shiga ya shiga na babu yadda za ku yi kwana musulunci ya ci gaba ku dai yi amfani da institutinku da dubarunku da kafafen yada labaranku da waɗanda za su taimaka muku yake addinin musulunci amma ba za ku iya ba Allah ya muna mai kyau malam bi Allah ya ce ma mutanensa قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى النبي موسى lokacin da wannan magana ta kai gare shi da shi da mutanensa domin wannan magana da Fir'auna ya faɗa tana da hatsari Fir'auna ya nuna abin da muka ga dama za mu yi da su an gane ko kamar abin da yake faruwa a yanzu turawa suna ganin abin da suka ga dama za su yi da arzikinmu da kasashenmu qala musa li qaumihi sai annabi musa ya ce da mutanensa ista'inu billahi ku nemi ku nemi taimako wajen Allah ba wannan aqida ba shi na nuna ba a neman taimako wajen wani ba in ba Allah subhanahu wataala ba a'a shi Allah gare shi ake neman taimako amma ya sanya waɗansu abubuwa ana iya neman taimako wajen waɗansu bayansa ina fata an fahimce ni dan kakka ji an ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kace ba a neman taimako in ba wajen Allah ba da wani ya nemi taimako wajen wani mutum kace ya kafirta ba haka ake nufi ba a'a taimako na farko wajen Allah ake neman sa amma ana neman taimako wajen waɗansu bayin Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda a nemi taimako a gare su kuma banda ma Allah babu wanda bai neman taimako wajen wani dauki wanda ya kuwa kuɗi duniya shine Bill Gates ko to ai yana da kamfani ana aiki to ai yana neman taimakon masu aiki domin idan ya ce masu aikin nan suka ce ba za su yi aiki wata ɗaya ba wai bilgin shi kaɗai ba zai iya tafiyar da kamfanin shi ba ya nemi taimakon waɗansu mutane mana sannan bilgin tana da neman taimakon likita domin bai iya maka shi magani to wani na ce komi wadatar ka ta wata fuska akwai inda kana neman taimako shi yasa neman taimakon kala kala ne annabi Musa ce ista'inu billahi almumu da ku nemi taimako wajen Allah neman taimako na cin nasara ba a neman shi ga kowa in ba Allah ba kuma kowa zaka cewa ya roƙan maka Allah ne Allah ya baka nasara dan babu mai iya baka nasara ba babu mai iya baka nasara in ba Allah subhanahu wataala ba annabi Musa ce ista'inu billah ku nemi taimako wajen Allah wasbiru ku yi hakuri as-sabru shine sun kace habsun nafsi alal makruh shine ka daure rayuwarka akan abin da baka so shine as-sabr an gane ko amma akwai haƙuri wanda Allah zai biya ka shine in kayi don neman yarda Allah wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim waɗanda suka yi haƙuri don neman yarda Allah akwai hankuri wanda za a yi ba don Allah ba wannan kuma banza ka yi dama da yawan mutane wasu suna hankuri da ba don Allah ba don sun buga sun buga ta kowace hanya sun kasa to wannan ba hankuri bane wanda ake kira hankuri wanda Allah ke bukata hankuri ka bar abu don Allah ina fata an fahimce ni kuma hankurin nan zaka kasa shi abu uku kana yin hankuri ne ga al'amuran Ubangiji, duk abin da Allah ce ka yi, ka yi haƙuri ka yi su. Hanin Allah duk abin da Allah ya hane ka, ka yi haƙuri ka daina kana son abu Allah ce ka bari ka bari. Saboda mi, saboda wato nan duniya in Allah ce ka yi, ka yi cikin ba ka son ka yi, yace ka bari ka bari, to in ka sai lahira shi ko zai baka abin da ka kaso. Amma a nan duniya in ka yi ma sha a ka yi bushasha, Allah yace bari ka ce ba ka bari, yace ka yi ka yi. yace kai kace baka bari yace kai ka ki yace bari kace baka bari to an ka lahara kai ko abinda baka suna zai baka an riga an an yi an yi an tara butan gam dan haka ƙarya kake ka saba ba Allah kai abinda ka gara maka tai lahara Allah shi baka abinda ka so wannan ka bar ma wannan tunani in kana tuba in ma kana kan sabo ka tuba ka gyara in ko baka gyara ba wallahi tallahi kai ma sha'a to wallahi wallahi zaka ga abinda ka gada ba nan ka aikata ma sha'a can kuma za ka haɗu da ma sa'a ka ji laraba sun ka ce man fa'ala ma sha'a laƙiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so to shi ku zai haɗu abin da bai so haƙuri na uku shine ana haƙuri daga musiba wadda Allah zai ke turowa ina fata an fahimci ni Allah shi turo wata musiba yanzu kaga lokacin zafi ayi zafi mai tsanani misali ko Allah ya turo sanyi sanyi mai tsanani ko Allah ya turo wata guguwa ko iska ko wani abu to waɗanga abubuwan jarabawa ce ta Allah subhanahu wataala to haƙuri kan umurni da hani ya shafi muminai ne don suna suke iya haƙuri in Allah ya ce su yi su yi in Allah ya hare su su hannu amma haƙuri kan musiba su turawa ba su damu da kafirai su babu su da haƙuri kan musiba in Allah turo musu musiba ba su yin haƙuri ba su neman yarda Allah subhanahu wataala kuma ba dole bane Allah ya jira su yadda Allah ke tura zahi a kasashen musulmi haka yake tura zahi a wadansu kasashen kafirai yadda yake tura wata musiba a kasashen musulmi haka yake tura ta kasashen kafirai babu wanda ya ce Allah bai tura mai musiba dan wannan al'amari da shahi tafiyar da duniya wasbiru ku yi hankuri innal arda lillah ƙasa ta Allah ce don haka mai mulki ya bar cewa ƙasa ta yana mantawa da Allah ƙasa ta Allah ce Allah ya wakilta ka kai wakilin Allah na amma in ka ce ƙasa ta ka ce to lalle ta ka ce ta fuskar Allah ya baka mulki amma ba kai ka halicci ƙasan nan ba kuma mulkin nan riko da Allah subhanahu wataala ya baka shi kada a shage mulki a rinka cewa ƙasa ta ta abinda duka so zan yi da ita ko turawa da suka faɗin wannan magana ƙarya ta suka yi in Allah tura volkan ko girgizar ƙasa wallahi kana jin sun bar cewa ƙasa ta su ta innal arda lillah ƙasa ta Allah ce kenan nan annabi Musa altana ya zamantuwa jinsiya yana nufin duka ƙasa ta Allah ce yurisu ha man yasha'u min ibadi yana garar da ita wanda ya so ga bayin shi ko ko innal arda lillah nan sai al sai ta zamanto ahdiya yana magana ne akan ƙasa wadda suke ciki yake musu magana ina fata an fahimce ni kenan wannan ƙasar da muke cikin ta ko yankin da kuka sani na Allah ne yurisu ha man yasha'u min ibadi Allah yana gadar da ita wannan ƙasar wanda ya so daga cikin bayinsa an gane ko tare da cewa annabi Musa ko ya san ƙasa duk kanta ta Allah ce amma nan tana yana magana ne akan wannan kasar da suke ciki ina fata an fahimce ni kina muna iya ɗauka al jinsiya ta zamanto duk ƙasar duniya ko ko al ahdiya yana nufin ƙasa wadda suke a cikin sa ina fata an fahimce ni kamar yanzu mutum na yace babana ka san da babanka ba kai kaɗai ya haifa ba amma saboda maganar da kake son ka faɗa ta keɓance ka na shi yasa kace babana ina fata an fahimce ni kidan ba wai annabi Musa mun mun ce a hadiya bai na nufin kasar da suke ciki a ce a'a to ai kasa duk ta Allah ce kuma annabi Musa bai jahilci wannan ba a'a saboda munasaba ta tassa yake magana akan kasar da yake cikin ta mun fahimci wannan yurithuha man yasha'u min ibadihi Allah yana bada gadon kasa ga wanda ya so daga cikin bayinsa an gane ko kenan gadon kasa na hakika na masu imani na in kaga waɗansu mugga sun samu jagoranci a ƙasa kamar yanzu turawa da suka samu jagorancin duniya to wannan Allah ya dan yi musu istidrajina jaraba su aka yi amma asalin jagorancin ƙasa na masu imani da وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وان دي فارا زما أبايا كسا خليفة نا الله النبي آدم ني ده توحيدي يزو وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة na fata ana fahimta ta kenan asalin ƙasa da dukiya ta ƙasa ta masu imani ta in kaga ta zo ga hannun kafirai jarabawa ce da istidraji shi yasa dukiyar da anka kwace ce ga kafirai Allah kire ta alfai'u ma afa Allahu ala rasulihi kaga Allah ce abinda Allah ya dawo masu imani da shi daga fa'a yafi'u ne hatta tafi'a ila amrillah saboda asalin ta Allah bai halicci waɗannan dukiya ba dan kafirai qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya Allah ce khalisatan yawmal qiyama ita asalan ma duniya an yi ta don masu imani da suke bauta ma Allah waɗanda in ba dan tausayi ba ba dan hikima Allah ba da yana barin abu sai zuwa lokaci da ya ƙara jiki cewa da duniya dan haka yurithuha man yasha'u min ibadi Allah yana gadar da ita wanda ya so idan masu imani to su ne hakikatan adda gadon ƙasa idan kuma kafirai ne to Allah ya yi haka dan ya jarrabe mu domin dama wani lokaci ƙarfi zai zo ga ƙarya wani lokacin ƙarfi zai zo ga gaskiya ma'ana huskar ilimi da juyawar duniya bai yiwa daulolin kafirai su zamanto suke da ƙarfi ɗari bisa ɗari bai yiwa daulolin wato musulunci su zamanto suke da ƙarfi jujjuyawa akai Allah ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard kenan wata rana a ce masu imani su suke da ƙarfi su yada musulunci shi yasa musulunci ya zo turai yayi mulki we sans son dizan langue officielle en Espagne ka ka karanta histoire de l'islam en Andalousie langue scientifique langue officielle en Europe ita ce shine larabci shekara 870 suna mulki yanzu kuma ta rugushe a 1924 musulunci ya daina mulki kuma yanzu musulunci ya fara farfadowa shi na suke kira l'ennemi commun da makiya waɗancan na yammaci 'yan capitalism da waɗancan 'yan shuyu'iyya communist na gabashin duniya aƙidar ƙasashen rasha da kuma china da su waɗanga makiyan abin nan masu aƙidar capitalism dukkansu sun kire musulunci lenemi komen yadda za a yi a murƙushe shi shi kuma matsalar musulunci bai da alaƙa da irin waɗannan abubuwan ka ji kwanaki china an hana musulmi su yi sallah su yi kaza su yi kaza su yi kaza wasu ƙasashen turawa sun tashi suna cewa a'a ai kaza kaza sai ka ada kamar musulunci suke ma aiki kai wai gaya maka son suka su samu magoya baya cikin tasu mazhaba a ce suna kare demokradiyya dan nan su shirka banna ba musulunci da suka yi ma yaki ba in kai baka san da aka yi ba Allah ya kyauta to shi alkawali na Allah subhanahu wataala masu gadar kasa nan da yace min ibadihi bayan Allah kowa da, musulmi da kafirai duka bayan Allah ne amma waɗanda ake nufi bayan Allah na gari sune ke da gadon ƙasa alƙawari na kuma na Allah domin Allah faɗi wannan a cikin suratul anbiya iqrara wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihuna na ƙwarai Allah yake nufi ba dukkan bayan Allah subhanahu wataala ba wal aqibatu lil muttaqin al aqiba makoma lilmuttaqina tana ga masu tsoron Allah to ana akwai matsala alhali ko akiba shine inda za a komawa da kafirai da musulmi kowa shi da makoma nan an shafi wato abinda ake kira as-sifa as-sifa an shafi sifa wal aqibatu alhasanatu lilmuttaqina al aqibatu makoma karko alhasanatu mai kyau in mun ce makoma an gane ko mai kyau ko kyakkyawa lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala domin da mu'minnai da kafirai kowa na da makoma amma makomar kafirai ta yi muni tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin annar kafirai suna da makoma masu imani suna da makoma amma makoman masu imani ita ce kyakkyawa shi yasa malamai suke cewa cikin addu'a Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah wal aqibatu makoma al hasanatu kyakkyawa ta kwarai ingantatta lil muttaqin tana ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa in kana son kai kyakkyawan karko to ka bi Allah kar ka sa tsammani in ka bi Allah rayuwarka za ta lalace in ka dibi waɗanda suka tara duniyar sun fi ma son duniyar mutum na da kuɗin da bai san iyaka su ba amma har yanzu son duniya ya mai yawa mutum ya tara duniya amma son duniya yawa dibi turawa yadda suke rikar da duniya amma har yanzu duniya suke so su bar mu ma a hankalce mu ci gaba da rayuwar mu mu huta sun kiya kullum suna mana kiyayen ƙarya da munafunci amma kuma su ga su can duniya suna da abubuwa masu yawa waɗanda in an kasa kashi ɗari mu kashi guda ma ishe mu rayu mu yanzu cin abinci na akai ya za a yi mu gina makan mu makarantu ya za a yi mu samu ingantaccen karatu ya za a yi mu samu ingantaccen lafiya su suna da waɗancan amma sun ki suna bakin ciki saboda duniyar ta shafe su shi yasa kyakkyawan karko kuma wallahi mun yi su rayuwa ta kwarai dan yanzu mu da sai mutum ya yi ni kaji ana cewa mutum na rayuwa kasa ga yan dola kai akwai wanda cikin daji yake yana kiwo sai shi shekara guda bai taba jikka ba ba ruwan shi kuma yana sallah yana azumi yana zakka kuma yana da mata hudu da diya talatin kuma ba ruwan shi da turawa bai ma san su ba saboda mi saboda kyakkyawar rayuwa in ka yi imani da Allah ka bi Allah zaka samu wadatar zuci duk wanda bai bi Allah ba duk abin da ya tara wallahi cikin bala'i shiki wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan tanka dan haka al'aqibatu wato makoma alhasanatu kyakkyawa lil muttaqin tana ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala al muttaqin kuma nan sifa ce ta masu jin tsoron Allah Allah ya bayyana sifofin su a cikin alqur'ani a wurare daban-daban ya kamata ka san sifofinsu ya kamata ka san ayyukansu ina fata an fahimci ni kenan almuttaqin masu jin tsoron Allah su ne waɗanda suke wato attaqwa malamai su mata fassara daban-daban amma dai abinda attaqwa ta dauka shine ka imtisalul awamir kayi abubuwan da abinda Allah ya umurce ka an gane ko gurgudon ikonka wajtinabun nawahi ka nisanci abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan zai sa ka ka samu wiqaya bainaka wa baina sukhtillahi ta'ala ka samu kariya tsakaninka daga azabar Allah subhanahu wata'ala ba ka samun kariya ko tsakaninka da hushin Allah da azabar Allah sai wato sai ka yi sai ka bi abinda Allah ce ka bar abinda Allah ce a bari shi yasa cikin bakara Allah ya kawo sauran sifofin su alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi kaji sifofin masu jin tsoron Allah yu'minuna bil ghaibi sun yi imani da gaibi ma ba su cewa babu Allah bane duk mai cewa babu Allah shi wannan kafiri na bai daga cikin muttaqina nihilism ina fata an fahimce ni alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna duka waɗannan wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika masu imani na gaskiya sun yi imani da abinda an ka saukar gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sun yi imani da abinda an ka saukar gaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ba su cewa kristanci da yahudanci har yanzu a bi su duk aljanna za a wallahi ƙarya ne babu takawa ga mutumin da bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sannan can cikin suratul bakar har yanzu Allah ya kara kawo sifofin su da ayyukan su laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's allati ulaika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun kaji al muttaqin din nan kaji sifofin su a cikin alqur'ani wanga shine kira tafsirul qur'an bil qur'an wato al munfasil ayoyin da suka fassara wannan aya suna can cikin wata sura amma da yace hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil na cikin wanga al munfasil na fata kun ni kuma duk tafsirin alqur'ani da za a yi ko ya zamanto muttasil ko ya zamanto munfasil wallahu ta'ala a'lam malam sai Allah ce ni
qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون بني إسرائيل سركتي داما دان أدم إننا تكين جرباوا to sai shiga lokaci bai gudu amma idan dan adam yana cikin natsuwa sai shiga lokaci gudu yake shi yasa da Allah ya baka kuɗi Allah ya baka lahiya Allah ya baka mulki sai kaga kwanaki na gudu amma in kana cikin talauci kana cikin lalura kana cikin matsala ko kana dan adawa kana jiran wani ya sauka a baka mulki sai kaga kwanaki ba su gudu shi lokacin guda ne amma lalurorin da ake ciki suna ga sawa ana ganin tsawon lokaci da rashin tsawon lokaci ina fata an fahimci ni ɗaya daga cikin shugabannin daula ta musulmi in ban manta ba Hisham bin Abdul Malik ad-daular umawiyya ina fata an fahimci ni to mata gare shi to ka san mata kowa akai suna tunani akwai da za a ce sun buga ka shi shugaban kasa ne yanzu idan aka rako shi ya shigo cikin gidan shugaban kasa ai daga nan sojoji za su dawo baya ko to yanzu ko da yake ta can ɗaki da take kwana sai ta liki sai ta bar shi salon kaga sojoji da masu abin da a ce excellence yana can cikin gida tare da amarya a shekari yana excellence yana nan salon wata ko amarya tana can tana gasa mai aya a hannu to shi na sai ya ce la as'alu sai ta yi kamar ta yi bacci ba musani ba ta yi baccin ko ba ta yi bacci ba to sai mata baitutuka la as'alu Allah taghyiran lima sana'at namat fa asharat aynayya aynaha fallaylu atwalu shay'in hina afqiduha wallaylu aqsaru shay'in hina alqaha yace la as'alu Allah taghyiran lima sana'at bazan roki Allah ba taghyiran kamar canji akan abin da ta aikata in tana so ma ta ci gaba da yi ban ban fatan ma ta canza saboda mi saboda ya kure wajen son ta yace namat la as'alu Allah taghyiran lima sana'at namat fa asharat aynayya aynaha idanunta suna bacci amma sun hana no bacci tunda ita tana tana bacci shi ko yanzu shi na aliki bai yin bacci kenan kwanan da idon ta suke yi shi hana mai yin bacci yace fa laylu atwalu shay'in hina afqiduha dare yana min tsawo in dai ban tare da ita wallailu aksaru shay'in hina alqaha shi ko dare mafi abu ne mafi kusanci lokacin da ke tare da ita kinan kaga lokaci shine wanda ake ake filozofi ta lokaci da suke zakwa suna cewa wai lokaci ana filozofikin shi a gashin da tsawo ko bai da tsawo duk mutum da a cikin bala'i ba dole shiga lokaci yayi tsawo amma kana cikin jin daɗi kana ci kana sha kana boshasha ba dole kaga lokaci gudu yake yi ba ina fata an fahimce ni shi yasa kafirai da Allah ya faɗi yawmul qiyama an katum an katumta qiyama wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ko kuma fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wadansu malamai sun bambanta shi ta hanyar cewa a'a wancan ranar qiyama ake nufi wancan ranar kai wahayi wancan ranar kaza wadansu malamai suka ce a'a duk qiyamata amma bambancinta mumini bai ganin tsawonta saboda mi saboda yana cikin sauki kafiri kuma zai ganin tsawonta shi yasa can sai ta zamanto ga mumini kamar kaza ga kafiri ta zamanto kaza suka ce wa zalika yawma idhin yawmun asir ala al kafirina ghairu yasir kenan mafhumuhu ala al mu'minina yasir qalu sai suka ce udhina an cutar da mu min qabli an ta'tiyana kafin ka zo muna wa min ba'di ma ji'tana kuma bayan ka zo muna wannan yake nuna cewa fir'auna ya karkashe bani Isra'ila wato mataki guda biyu, ya karkashe ‘ya'yansu kafin zuwan annabi Musa. Domin mi, domin shi kanshi annabi Musa abin da ya sa aka sanya shi cikin wannan akwati, saboda kan a kashe shi. wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana kuma Allah ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum to wancan lokacin me yasa fir'auna ya kashe ya'yan bani isra'ila waɗansu sun kace saboda kabilanci dama akwai kabilar da bai bai kauna kamar yadda Hitler da ya hau mulki yayi kace kace da Yahuda waɗansu suka ce a'a masu sihiri ne suka nuna mishi cewa cewa za a haifi wani da'a daga cikin bani isra'ila wanda zai zama tuwa sanadiyar tafiyar mulkin shi wannan duk babu tabbaci akan shi amma dai daga cikin abin da ake gani shine fir'auna zai iya hallaka su saboda mutane ne 'yan kaɗan amma masu mugun ilimi kuma masu mugunta kuma masu jagoranci ‘yan kaɗan goma ‘yan an ka watsa cikin wata al'umma suna isu mulki al'umman nan shi yasa yanzu su an rike da makogaron europe duk wani europe da ka ji ana hudi duk ƙarya na su ke tafiyar da manya-manyan kamfuna na turai su ke da arziki le capito manya-manyan jari na turai duk ga hannunsu yake da ka ce ka yaƙe su ana sa gwamnati maka magana su ke rike da makogaro ƙasar america suke rike da media ta ƙasar duniya gaba ɗaya cnn tasu ce kuma suke rike da tsaro na duniya mafi yawancin duk makaman nukiliya da ake yi da wuraren da ake tsaron ake yin su duka su ne kenan mutumin da ya rike media ya rike hankali ya rike kuɗi ya rike hankalin mutane kuma ya rike imanin su ya rike makamai kuma ya rike jikin mutane don in ka ga bindiga dole kai kwana to ne to kenan fir'auna yana yiwa ya fahimci ga su ƴan kaɗan kuma suna son sai sun mallaki al'umma to al'umma kuma in ba ta da yawa kinan sai ta iya sharri sannan za ta iya jagoranta mutane ta raba mutane ta ce ma waɗanga kaza waɗanga kaza ta yi kokari ta mallaki tsaro ta mallaki kuɗi ta mallaki ajan sekre saboda ta mallaki al'umma almuhimmu qalu udina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana bayan yazo kuma an ci gaba da yankar da ƴaƴansu shi yasa waɗanda ga cewa fir'auna ya yanka jariri dubu goma sha biyu to wannan al'amarin muna ganin mu ba wannan magana gaskiya tana da rauni duk da yake lokaci na karatunmu ya matso ba za mu samu damar karasar da bayani ba amma za mu tashi akan wannan gaba na cewa abin da fir'auna ya yanka ba zancen dubu goma sha biyu na ba kuma mu kawo dalilai waɗanda istinbatin su mun kai ta hanyar alqur'ani qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum annabi musa ce yana yiwa ubangijin ku ya halakar da makinku wa yastakhlifakum fil ard allah ya maida ku khalifa a bayan kasa fa yanzura kaifa ta'malun allah ya ga menene ku ku za ku aikatawa kuma masu bakin a baku a gani nan ya kamata mu dakanta ƴan uwa musulmi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh